العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة sha uku ga watan jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira na ba da salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba muna cikin kitabul imara a wannan littafi na al-lu'lu wal marjan fi mattafaq alayhi shaykhan inda muka tsaya a darasi na 191 za mu tashi darasi na 192 hadisi mai lamba ta 1238 a wannan masallaci mai albarka na Hudaybah bin Yaman radiyallahu ta'ala anhu ke wannan unguwa ta kundilar zurus za mu tashi babu bayanin a rasulai ne ya kudu a hadu bal'asa ya rukunu janna ya rukunu a rasudu a hadu bal'asaru ya rukuna ne jannata babin da zai bayani a kan cewa mutum biyu ne za su zo su yaki juna ɗaya ya kashe ɗaya sannan kuma duk biyun su shiga aljanna mutum biyu ne za su yaki a junansu sai ya kaga daya sannan kuma da wanda ya kake din da wanda aka kake duk aljanna za su shiga an ga wani sabani wancan hadisin idan ta kal muslimani bi sayfayhi ma bal qatil wa maqtul bil nar to wannan shi ba wannan salan bane wannan ce waye mutum biyu ne za su yaki a junansu sai ya wato ya kaga ne kuma duk aljanna subhanallahi عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda lallai annabi kira da amince Allah ya tabbata gare shi ya ce yadhaku Allah ila rajulayn Allah madaukakin sarki yakan yi dariya ga mutum biyu shine malam suke cewa abdahiku sifatun min sifatillah innahu huwa abhaka wa abqa saboda haka kamar yadda Imam Malik yace a ne ruha kama ja'at ka gudanar da abubuwan da Allah ya gaya wa kansa kamar yadda suka zo kar ka fassara da irin naka tunani kawai ka wanke shi domin ka ga yanzu misali inda za a ce a Hausa a ce wani je ka sako wannan ka daidai sai sako shi ta kan haka ko tsoro ta kafa kowa yana gani ya zan kirme ba ma ta aka yi ta kowa ya san yadda ake sa a wando a wannan tsarin shi ta kafa ake ta kai to shi ne ba da wasu ce idan abu ya zo tunda Allah ya ce ne ta kami ta da bishe ba huwa da ne wani barfi Allah ba da wasu zanci ba wani abu da ya kama ne babu kuma shi ne shi ne sannan kuma mai gani kaga ya tabbatar wa kansa da ji da gani sai muka ce Allah yana ji duk mai hankali ba wanda zai hararo irin jinsa babu babu da an ce Allah yana gani ba wanda zai hararo inda mai hankali ne yace gani irin nata da ido ji babu kawai sai da yana gani ya yake gani wallahi ba ka gani ba yake to haka ake ce duk sifatullah ka tabbatar wa Allah kamar yadda ya tabbatar wa kansa ka wuce بلا تكليف ولا تمثيل ولا تعديل haka ake so ba za da duk wayannan ba karka kwatanta karka musanta karka kore ba a bukatar komai na wala ta kiyi karka kwatanta to shine abin da yake Allah madaukakin sarki yana dariya ga mutum biyu wayanna mutum biyu ya kullu hadu bal akhar wanda ɗaya daga cikin su zai kace ɗaya ya riko dalil janna gaba ɗaya su ne su shiga aljanna sai annabi alaihi salatu wasallam yake yuqatilu hada fi sabilillah wannan ya fito na bangare daya ya fito dan yaki dan saukar kalmar Allah to da ya fito suka haɗu da kafiri bayan kutan ya ga kaje kafirin sai kaje kaga yanzu ya rage kafiri mutum yayin shahada ko shi already ya tafi aljanna gobar ku daya sun mai tubu lahu ala al-qatil sannan wanda yake kisan kuma ya zo ya tuba bai istishhadi shi ma ya fita yaki cikin musulmi sannan shi ma ya mai shahada duk bayanan aljanna bane to shine bayanin da annabi yake yi cewa wannan shi da annabi yake yi islamu ya tubu ba kabula musulunci yana goge duk abin da kai kafin shiga musulunci Khalid bin Walid da abin da yawa musulmi ai da yawa domin dalilin Khalid aka kashe mutum sabai shi ya bada wannan dabarun gaba ɗaya strategy shi ya gudu domin shi ne akan a can gefen dutsen jabal Rumba wanda kake gani a Uhudin gani sai da yaga an gama sauka yake to mu hawa ana hawa aka rika kashe musulmi amma kuma yanzu ya musulunta to wannan shi ne abin da hadisin yake nufi da kuma wato bayanin sama domin ji wannan hadisin ma da yake na farko za mu koya ma yi kazu min alhadis abinda za mu koya daga hadisin na daya sai ato rahmatin lahi ga ibadi yalwar rahmar Allah ga bayinsa na biyu man qatala man qutila fi sabilillahi da kal janna duk wanda ya fita daukar kalmar Allah haka kace shi to zai shiga aljanna na uku innamal a'malu bil khawatim hakika ayyuka wato ba girin girin ba dai mai shine wato ba farkon ba karshen kowa zai yake cika da imani kullum wurin mu kenan domin ba mu san ya za ta kare ba to shine kawai yace innamal a'mal kaga wannan a farko kafiri ne kashi amma da karshe ga shi abin da ya kowa ya zama musulmi shi ta ce fadar wanda ya shiga aljanna zai shiga aljanna bai taɓa sallah ba mun taɓa faɗarsa a baya kusa yi ƙausairar kaga shi asali an baro shi ma a madina yana cikin kafirai a ce kawai ya yi kalmar shahada ya tawo yana zuwa yaƙi ya gun bayan musulmi aka ga hadda shi aka yi wannan ba ka ta ya yi ko sallah ɗaya ce ba kuma kan aljanna ko sallah ɗaya ce ta bai ba to wannan shi ne babu fadli i'anati al-ghadi fi sabilillah bi marqubin wa ghayrihi babu da yake magana akan falalar taimakon al-ghadi wanda zai fita yaki dan daukar kalmar Allah bi marqubin da abun hawa wa ghayrihi da wani abun hawa wa khilafatihi fi ahlihi bi khairi da kulawar da iyalinsa da dukiya mutum zai tafi harkar taimakon addinin Allah sai kuma kace za ka dauki wani gidansa ko yana da abin da zai da wani gidan na ta kawai dauki mai gyara ka ce to kai bari ka dauna wani gidan ka ka je kawai gaba da wani abu kace da Allah ajiye wannan a gida kamar da naje muku gadin da yake haka al'amin da yake yi kuma har yanzu kamar yadda aka tabbatar bayan kun tafi har ka fita da awa kuma a dauki nauyin iyalin sai mutum ya je wato ya tafi jiki kawai ya harkarsa to shi ne kaga duk ladan da za a ba kowane mutum ɗaya na wannan adadin ƴan da'awa shi ma da shi kowane mutum ɗaya in su goma ne ke biyu sau goma za a bar yana gida a kwanta wata kila cikin aiki ma yana cin kaji sannan su ba suna cikin sauro da sanyi don guri ne mai sauro da sanyi wani kuma ka je ba sauran sanyi ya ishe ka kawai ko rashin wanka ka je guri ba kai wanka ba kwana biyu biya ije kawai to sai yace an zai bin Khalid al-Juhani an karbo daga Zaid bin Khalid al-Juhani shine Abu Abdurrahman ana cewa Abu Dan Hasan Madani mutumin Juhaina ne yana cikin manyan manyan majahuran sahabbai a wannan garin ya je Hudaybiya sannan lokacin da aka yi fatahu Makka shine ya riko wato tutar mutanen Bazu Juhaina ya rasu a madina shekara ta tamba saba'in da takwas bayan hijira yana ɗan shekara saba'in da biyar to me yake anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce man jahaza gajiya duk wanda ya tanadi duk wanda ya tanadi gajiyar ma ya ci bisa lillahi ya tanade shi ya kirka shi shine jihada wanda ya kirka kaga ko kirkawa shine ya zanto ka tabu ba ka tunanin abinci ku tabu ba ka tunanin mai ana cikin hanya ya kare duk wani abubuwan da mayakin zai bukata ya zanto an kai shi to shi ne yake cewa bakari da za to shi ma kamar yayi yake ne ko da a gida yake akwai wa man khalafa gadiyar fi sabilillah wanda ya dauki nauyin iyalan wanda ya fita daukar kalmar Allah wanda ya dauki nauyin su da khairin da wani dukiyar da shine alkhair wa inna hu li hubbi alkhair lake انت يا رب خيرا من الوصيه الخير بمعنى البال fakari da za to ka dauki nauyin iyalinsa ka kai ma ka kuma ka buga yake ma yi fadi min al-hadith abinda za mu koya a hadisin shi ne kullu man aana shakkan fi da'ati Allah falahu mithlu ajri ba sai yaki ba duk wanda yake maki wani wajen bin Allah in dai biyayya ce ta Allah maka kucin dalili to za a baka ladan kudin kudin abin da yake kamar wanda suke mana wayo ne yayi a baya za ka ga waɗanda suka tafi da yawa akwai matasan da yawa littattafan su ake amfani da su a hannun kawai mutum za a sa littafi ya ciwo ya raba duk wanda aka yi karatu aka buɗe ladan da ka samu shi ma za ku yi ballanta za a yi ilimin da ya ɗauka kuma ya ci gaba da amfani da haba mala ai morewa na sha faɗa cewa da masu kuɗi sun gane su rika ɗaukar nauyin ɗalibai ilimi musamman masu karantarwa musamman masu karantarwa wallahi akwai alkhairi da yawa domin wannan yakan sa baya sa ilimin ba zai wato zarka jami'a ba za ta kafe ba za ka iya rijiya ta tsaya don muna gani ana zuwa a rijiya ta tsaya bujiya za a iya sare ta amma kula da tsarin ilimi ko mai karantarwa wannan baya tsayawa domin duk inda ya je inda ya littafin ke buɗe ya gano ko kuma ya karanta wannan abin da ya sanar a wani guri duk wanda ya amfani da abin bayan an ba shi lada ko sai an ba ka ta ji da yau muna da taurawa da ranar lahadin nan muna da da da malam baban gwani sai nake ce masa wani littafi nake nema amma na duba duk babu anan na sa kuma a duba mun a Saudiya an ce kudin madari a kan babu sai ce an ya kuwa ce akwai matsalolin da yake fili da nisa in mutum ko marayaji ko aikin haji sai ce to amma kuma akwai littafin da wallahi malami su wara ba ka rabu kudin an yake mu sai nace masa yace in dai zai zo yace saboda in sabbabu inda akwai da akan system ko ka duba saboda wani littafin yake kudin fili ne sai yace mun kamar tarihul islam ne imamu sa'id yace mun ka san nawa ne yanzu na ce abu ya fita biyu yace mun dubu ɗari shida ne littafi da zaka yi amfani wallahi yace dubu ɗari shida muna nan dai muna fama da su ga suna a kurmi ɗari biyu da tamanin ɗan amma ban ɗauka ya kai wannan matakin ba shi za abubuwan da magabata suke yi da aje a ila ibrahim dalibai su rika zuwa da akwai littafin da ya gaya mun keman nan akwai marka akwai martabar da ta zane yake a wurin jina jin karanta na je ne awa ɗaya ya isa ko minti arba'in ka yi ka duba ka fito ko wajen mala abdullahi ka je ka duba alayi gurabi ka fito to haka to irin wannan ba ta hali da Allah ya hore wa ce wannan ko ba za ka siya ka raba ba amma da mai markaz ya taba yin wannan ai wani gwanan zare aka za ku tuna wasu shekaru aka fara tattaban kawai aka rika gwanan zare gwanan zare dan dubu goma sai a cewa ku bani dubu ɗaya ɗaya aka aka rike wallahi an amfana matuƙa ko ni ina da wasu samfur sun a ciki kai ko tafsiri na da nake dubawa har kofi din har kofi din da muke karatu a jera ɗaya daga cikinsu wanda nake dubawa na barkan ne Allah na barkan ne na lokacin ba zan ba iya siya ba amma da yin su da yin a lokacin haka haka ce irin wanne yana taimaka a zuwa ila Ibrahim kawai a bata ɗaliban ilimi su rage shiga kai minti talatin arba'in ka duba ka fice alkhairi ne mai yawa alkhairi ne mai yawa to wannan shi ne to sai yace kaga wanda yake mace wani akan wannan shi ma yana da kudin kudin ladansa na biyu dilalatan ala anna al-gadi wal ghaliba lahu bi khair ajru ma sawa hadi yana nuna da cewa lallai mayaki da wanda ya dauna wayinsa din ladansa ɗaya ne din ladansa ɗaya ne lahu adallu ala alkhair kafa'ili wanda ya nutar kaga yanzu wannan bayanin da ne idan wani ya yunko da ya ce wani littafi to shi ma za a baki shi ma da ne bayanin za a baki da ni ma da dawa na musamman domin ni ne kwarai ta to shi to shi ne adallu ala alkhair kafa'ili babu yuqulil jihadi tuquli fardin jihadi an anil ma'zuri babu da yake magana akan cewa wajen cin jihadi ya sauka ga masu uzuri in dai mutum mai uzuri ne to an sauke masa zuwa an mutum ya masu uzuri an yi barawo bin azib radiyallahu anhu kan wannan hadisi zaid bin sabit ma ya rawaiti قال يجي لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين في أموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة سيتي وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما سوى كذا كتب ديريت لا يستوي القاعدون بلا تبا daidaitawa ba na cewa wanda suka zauna a gida minal mu'minina waɗanda suke daga cikin muminai suka zauna a gida ba su ba ta yaki ba gairu uli darari amma ba ma abota larura ba wani mujahidu na fi sabilillah ba za ta wani da ke waɗannan da suka zauna ba wata larura da wanda suka fita yaki da daukar kalmar Allah ba ba dai suke ba sai ce faddalan lawul mujahidina al-qa'idina daraja Allah ya bibita masu jihadi akan mazauna gida wajen matsayi Allah ya bibita wa fadala Allah mujahidin ala qa'idina ajran azima Allah ya bibita wato masu wanda suka fada yaki akan wanda suke zauna a gida akan lada mai girma wa kullum wa'ada Allah husna kai to wato kowanne Allah ya ba alƙawarin aljanna kaza ma'azuri wanda suna da wuri wannan kuma sun fita yaki saboda haka kowanne Allah ya masa alhusna lil ladina hasana alhusna wa ziyada ali aljanna fadalla mujahidin ala ta'idin ajran azima Allah ya gane dawwa wato mujahidai la gane girma akan waɗanda suka zauna a gida to shine yake cewa an karanta wannan ayat da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaidan shi da nake shi ma ya rawaci a jiki sai annabi kira zaidi yana cikin masu mai rubutu ai ya kira zaidi bin sabi baja abi katibin sai zaidi ya zo da wato kashin bayan dabba na kafara kashin kafara baka taba sai rubuta wannan aya dama shi ne a karan fara a lokacin ai kun ga sudurin rijal wal kitaba ko a nan ne matakin farko kenan sai zai bin sabi ya rubuta ta ta lokacin in ayatin da kaje nan yake to ku ta ta sura sura sai rubuta wannan aya wa shaka ibnu ummi maktum darara ta Abdullahi ibn ummi maktum sai complain akan rashin ganin sa yace ya rasulullahi ni ba na gani ki ga abin da kuma Allah yake ni kuma ba na gani ka ba za a je yaki da makawo ba darara shine wato rashin gani wata da ibn umma maktum darara da wa ibn umma maktum ya kai kuka akan rashin ganin sa fa nazala sai Allah ya tokar da layat da bulka aiduna min almu'minin dan cikin tauba ma Allah yake lan ta ala du'a bai ولا على المنبر ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نفعوا لله ورسوله ما على المسلمين من سبيل والله غفور رحيم Allah ya dauke mutum laifin ba rai da ala du'afa wala ala al-marda wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj babu laifi akan raunana kamar mata da yara su ba laifi ba sai sun fita yaki ba da Allah ya wajabta yaki dogon da su ko kuma marasa lafiya ko wanda ba shi da abin da zai dauke shi bai da kujirin da zai dauka a gida ba shi da tafiya ba abu nawa to an dauke masa to wannan shi ne to shi ne la yasawri qa'iduna min al-mu'minina ghayru quli zarar to shi ne malai yace abin da zamu koya a hanniyatu ittihadil katib wa taqyiri al-'ayn muhimmancin daukan bas mai rubutu da kuma dabai mai ilimi bai kamata a ce kamar yanzu wannan abin da ɗan ICC din muke ta kihidu da ilimi dan kaga a baya da ba mu da gatan ICC ai kun ga duk karantukan mu na baya ba mu duk amma wannan yanzu da yake ana ta kihidu da ilimi shine duk abin da ake yana zantowa ana tura shi a iska ana rikewa har akwai masu bin mutu kana bala injiniya muwaffa ko matsala ya gani sai magana ya ce to karatun jiya ba kaza yana tare yana gudu duk karatun da yake kuwai da janabiza garba abin tana kuwai tana gudu da yawa wasu suna kasashen waje suna gudu injiniya da bin makwacin mu nan baya nan ya yi tafiya yana tantan yana bidiyo wani lokacin sai dai kawai ga audio din da ya ce an ce kaza kaza ba irin wannan ne ta ido da yanki ne alkaini ne mai yawa cewa an samu damar da nan gaba sai kuma a zo matakin da za a iya rubutawa kamar yadda magabata mu ɗaliban ilimi suke wa malamai a saudiya za a je wani da sauran su usaimin a yi yawanci karatu ne kawai na zube sai wani ya zauna ya rubuce ni yawancin to shine ta ido da yanki da bai da yanki ba za a zo a nemi shi a rasa to shine ma da yake gaya wani nabi kuma dilalatun ala anna al-ghazi wal khalid lahu bi khair wannan mun fadin shi dazu cewa hoji rabu haraji ala ashab al-azab sauke rai bi ga ma guda ubi fil khuruj min jahannam ba ta jihadi ba ba kuma babu tubutul jannati li shahid babu da yake magana akan tabbatuwa aljanna ga shahidi an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba qala قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد wani mutum ya ce wa annabi alaihi salatu wasalam ranar da aka yi Uhud yace da annabi alaihi salatu wasalam a ra'ayta in kutintu ba ni labari ya rasulullah idan da a ranar yakin Uhud inda zan shiga cikin wannan gogorgayar a kace ni ya kace gani fa aina ana ina za a kai ni wuce ko aljanna kana sai annabi ya ce bil janna aljanna wa zaka falka tamaratin fi yadihi dalilin da yake ci a hannunka na hannunka yan ta da bine ne ba su bi ni uku ba sai wace da su kawai to ga aljanna inda za ka je ka ci original kawai yayi wace da su sun makata da yake ga yaki aka rika bugawa hatta kutila ha aka yi masa shahada wane ne إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة shine wannan aya ya yadda da ita yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtiluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fil tawrati wal injil wal qur'an yace wa man awfa bi ahdi min Allah wa yabu Allah shi alƙawari ya yadda alƙawarin Allah gaskiya ne sai wani yanzu zai zo ba alƙawari zai kai gani biya in kai za a yi wayar kai za a yi hana yace ba tabshiru albishirun bi bai'ikum allazi baya kulli da kasuwancin da kuka yi da Allah ku kuke gari wa zalika huwa al-fawz azim dan ne wannan la dau wato rabo ne babba idan ka roye da kake yawa da kuka abu bayan ya ji awa yake kula da shi kai da kafiyar makoki da yake to an siyar wa Allah shi zai kula da abun sa abawara to wannan ji to kaga sai yake ما يؤخذ من الحديث أو أن لا مقيار الحديث الشهادة من أسباب دخول الجنة شهادة دليل من الكل إلى انتقال الجنة نبي ما كان عليه الصحابة من حب نصر الإسلام أو أن صحابي سكي سونا في مكان واتو addinin musulunci wa ragabatu fi shahada da kwadayin su wajen shi wato shahada na uku jawabi tamanni shahada mutum ya halatta ya rika burin Allah ya kai shahada wacce ya ja da hada gaggauto da ita kai shi nan da nan amma ba ala hada sahabi jalil kamar yadda wannan sahabin yake ana muslimu malik radiyallahu anhu kai an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yake ba san nabi sallallahu alaihi wasallam aqwaman min bani sulaym ila bani amir annabi alaihi salatu wassalam ya aika wasu mutane daga kabilar banu sulaym zuwa ga banu amir fi saba'ina cikin mutane saba'in falan ba kabibu yayin da suka ji kala da hum khali Anas dan Malik yace sai kawuna yake da su aka kaddamu ku ni zan zan je muku abin nufi zan wuce muku gaba ni zan wuce muku gaba fa in ammanuni idan sun amince da ni hatta ubanni ga huma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ce har in yi san musu sabon annabi alaihi salatu wa salam to bani mai shikenan wa illa kuntum minni qariban fa taqaddam in ko ba haka ba ku ne wanda kuka kasance wato kusa da ni to ku gabato in ba biye amincin da ni ba to ku ga ku abin da zai je ne ba amincin amincin su ba musulmi in sun gamsu da cewa lallai shi ya isar da sakon sai ce to duk sai ku mutu in ba su gamsu ba to shi kenan yace fa ta kaddama sai wuce gaba fa amma nuhu sai ka ce mun baka abin abin nabi na ka ce an baka abinci ba mai taba ka alƙawari ne cewa ba wanda zai taba ka zo ka kuɗi fa baina ma yuhadithu ma an nabi sallallahu alaihi wasallam a ba wa Allah nan ga sauran sahabbai da suna dai yana cikin bayani yana cikin mutane sakon annabi alaihi salatu wasallam kaza kaza kaza kaza kaza idan au mahu ila rajulin minhu su wa'annan mutanen da aka tura mutum saba'in ne da aka tura su aka tura sabai su je su jawo su zuwa ga musulunci su musu wa'azi shi wannan kawo ana sun yana cikin bayani a ce kobar rabu suka yau sabai yana wannan bayanin kawai ce idan aumaru an gane ko ila rajulin min sai suke wa wani mutum daga cikin su kawai ijara aka yi mai inkiya suka yi man nuni da na faɗa lahu kawai sai soke shi ya samu kiriya ya harbe shi da ita shi wannan kawun anasta ba an fada hu sai ya karfi ya kashe dan to aka yi da ya soka masa da ya harbe shi da wannan kiriyar ta same shi akwai ije da ta kullu sai da ta fito daga bayan su ta fito ta gaba wasu kuma suka ce a gefen fuskar ta ma haka ta nan gurin ta shigo ta fito saboda haka me ya faru faka da sai ce Allahu akbar shi wannan da aka harba sai ce Allahu akbar ya kabbara yace kuntu wa rabbul ka'aba na rabauta na rantsi da ubangijin ka'aba na yi riba shi wannan abin da aka yi mai yaje zai mutu ba ma damuwa bai ce yayi ba yace hutu wa rabbul ka'aba na rantsa da ubangijin ka'aba na rabota thumma malu ala basiya wayannan mutanen ba sai suka juya kan sauran sahabban ba suka rika duka to ne ala basiyati ashabi sauran sahabban ba kata do je da suka kake su gaba daya banda mutum daya illa rajulul a'raj sai wani mutum shi ma gurgu ne shi kadai ya rage da hanyar jaban da ya ga hakan ta faru yayi sauri ka ga wani lokacin guragu akwai sauri yayi sauri kan kace me wannan yayi shi an gane ko yana hawa wannan dutsen kala hamma aru da jari sarar sai daga cikin masu wato isnadin mazajen da suka isnadin sai yake faurahu wato akara ma'au an gane ko yace wato فوراه آخر ما هو أي هو عمرو بن أمية عمرا هو عمرو بن أمية الضمري wasu ka ce wannan bawa Allah suna tsammanin a wata ruwaya ta nuna shi wannan bawa Allah sunansa amru bin umayya tabbawi shi ne wanda ya sula ne din ya hau kan dutse shi ne wanda ya dan jinkirta din ya hau kan dutse فأخبر جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم ملائكة جبريل في يزيزي النبي عليه الصلاة والسلام دومين سينا مدينة أنه قد لقوا لقوا ربه لقوني cewa duk sahabban da aka tura gaba ɗaya sun haɗu da ubangijin wa radiya anhu sai Allah madaukakin sarki ya yarda da su wa ardahu su ma suka yarda da Allah madaukakin sarki fa kunna nasra'u an ballighu qaumana an kalila fina rabbana wane mutum an gane ko wato faradiya anna wa ardana thumma nusika ba'd sai yace da can faradiya anhum wa ardahum wa kunna nakrahu an balligu qaumana da can muna biyawa kafin a shafe wutar aya ko za a ciya annati ko mansuk kala uku akwai mansukat tilawa mansukatul hukmi akwai basiyatul tilawa basiyatul hukmi akwai mansukatul tilawa basiyatul hukmi to haka ce akwai da an shafe tilawar an shafe hukuncin akwai da kuma an shafe hukuncin amma tilawar tana nan akwai wanda kuma tilawar tana nan amma an shafe akwai wanda hukuncin yana nan amma an shafe tilawar kamar a shekwa wai ke katu za zana farjibu malbata suna karantawa da cewa Allah ka isarwa da ƴan uwanmu sauran da ba su san daɗin da muka ji a shahadar nan ba an kalle kira rabbana cewa mu yanzu mun haɗu da ubangiji albushir ake so mu ai mana da baya da bamu gani ba wa arbana kuma Allah ya yarda da mu mun haɗu da shi ya yarda da mu thumma nusikha ba'd daga baya sai aka shafe aya amma hukuncin ayyana ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون يلا فدعا عليهم أربعين صباحا النبي عليه الصلاة والسلام يزو وإنهم متعنا بنو واتوا باسنا ما بي فدا suka zo annabi ya rika yi musu bakar addu'a domin in mutum yace da autu alaika yana nufin nema bakar addu'a ke amma da autu naka nema kyakkyawar addu'a yace fada alaihim arba'ina sabahan sai da annabi ya kai yayi asba asba 40 kwana 40 ne musu bakar addu'a ala ri'in akan ri'in wa zakwan da zakwan da bani da hayan da bani da hayan da bani usayya alladina atawu Allah wa rasuluhu wadanda suka saba wa Allah da manzansa to wannan shi da annabi ya rike musu addu'a a sallar asuba ai shi ne na alkunutun ne da za ku ga yawa yanzu za ku ga wanda ce malikiya suka mai da ita amfi sallar duk zo da ita ta wannan ma ba irin wannan domin ita kurkuru yadda ka gane alkunuta haka annabi ya rika kiran sunan Allahumma alayka bi ra'i misali haka ake bayyanawa kurkuru kuma sannan annabi alayhi salatu wasallam yana yi ne bayan ya tsago daga ruku'i bayan ya dago daga ruku haka a bayyane yake a fili na'am to wannan hadisi abinda zamu koya a cikin na farko jawazu du'a ya la adil gadini wal khiyana ya halatta ai bakar addu'a gamba yau dara da ma'aikata kamar Isra'ila yau ya yi mata ya halatta ai mutu bakar addu'a wa tasri'u bi dhikri ma fito karara a faɗi Allahumma alayka bi Isra'ila Allahumma alayka bi bil yahud kuru kuru sannan jaza'u man qadima nafsahu lillah fa'ida ta biyu lada da sakamakon wanda ya gabatar da kansa zuwa ga Allah fa'ida ta sannan anna la ya'ilu yahullu li alayhi ridwanu Allah yana saukan mata da yardarsa sannan na uku dalili na ala jawazi nassi fil qur'an karim wannan dalili da yake nuna cewa akwai nassi a cikin alqur'ani babu man ka kare ta kuna kalimatul lahi hiya al-uliya babu da yake magana akan wanda ya yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya fa huwa fi sabilillahi to lalle wannan shine dan Allah ana bi musa al-ashari radiyallahu anhu qala an gabo daga Abdullahi bin Qais Allah ya tsara masa yadda yake ja rajul ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wassalam yace ar-rajul yuqatilu bil masnad ya rasulullah ba ni labarin mutumin da yake fita yaki dan gani ba sai ya samu abun duniya wal rajul yuqatilu li sikri da wanda yake fita dan kawai a ambaci sunansa ainihi liyastahira bi taja'a dan ya shahara da cewa ai wani gurzo ne kawai dan wannan wal rajul yuqatilu yura yura makanahu da wanda yake yi dan a gane matsayinsa ai man da bata hofi ya ja matsayin da cewa ai shi komanda ne shi kaza ne an fahimta da kyau ko yawwa to sai yake yi duk wayannan tambaya ne fa man fi sabilillah ya rasulullah wayannan waye yake yi dan Allah قال sai annabi yace man qadara li takuna kalimatu llahi hiya al-ulya duk wanda yake yakin dan kalmar Allah ta zama yace madaukakiya fa huwa fi sabilillah wannan shine yayi dan Allah ai iya ba da amsa ran da wai yau kun ya dauke bayan sai kawai gaba ɗaya sai hadi yace wanda yayi dan daukar kalmar Allah kawai ko kalan da ka lissafo su ma gaba ɗaya kawai ga gobe da kana shi kenan ba yukhadu min al-hadith أثر النية على الأعمال صحة صحة وفسادا an gane ko lallai niyya dangane da ayyuka tana da alaka wajen inganci ko baji in niyya kamar da kyau to aikin ka zai zama mai kyau ba in mai kyau ce to zai zama mai kyau sannan hadal hadidu aslin bil ikhlas lillahi fi kulli al a'mal wannan hadisin asali ne wajen tushe ne wajen yin abu don Allah a cikin dukkan ayyuka sannan na uku jawazu su'ali al-alim wa huwa wajib li yawdil aw li shuguli ya halatta a tambayi masani malami alhali yana bi saboda wani uzuri ko wani dalili har abi musa al-ashari radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya rasulullah wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wasallam ya ce ya ma'aikin Allah maliki shahadu fi sabilillah yaya yaki dan daukar kalmar Allah yake fa inna ahadana yuqatilu gazawan domin wani daga cikin mu yana wuta yaki ne saboda an fita kai wa yuqatilu hamiyatan akwai wanda yake wuta saboda kabilanci kawai eh wani dan kabilanci yake wuta kawai farfa ilayhi ra'sahu sai dan kansa annabi alayhi salatu wasallam ya dauka kansa zuwa gare shi illa da yake shi kare yake wa ma rafa'a ilayhi ra'sahu illa annahu kana qa'iman annabi ya dauka kansa ba sai dan cewa wanda yake tambayar yana ce shi kuma zaune sai dauka kansa ya kalli fakale yake man qatala ta kuna kalimatul lahi ya laudiya sai ba shi amsa yake to wanda yayi yaki dan saukar kalmar Allah dan kalmar Allah ta zama take a sama fa huwa fi sabilillah to wannan shine yayi dan daukar kalmar Allah shi ma irin kusa irin wancan ne har Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi yana cewa in ji sai na Umar wannan hadisin tuce ne ko san duk littafi za ga ana fara ne da jiban da mu wanda ko mu wanda bai fara da jiwa yawa saboda yana ganin shi da da sallah ya fara yace innamal a'malu binniyya hakika kun ga da ruwaya hakika dukkan ayyuka al'amal ya ka kawo jami'in ayyuka aka ce binniyyati ba binniyyati ba sannan akwai al'amalu binniyya shi ma da mufradi shi ne a nan da ake gaya ma cewa ayyukan za su bamu mai nafila ya gudu farilla al'amal kenan binniyya to kowa niyyar da ta wuce ko niyyat kowa niyyarsa ta ta daban wannan dai dai kusan malamai suna bayani akan hadisi musamman a fito wa inna ma li mri'in ma lawa hakika inna ma tufidu al-hasr kadai kowanne mutum yana da abin da ya niyyata kaman kana hijratu ila Allah wa rasuli duk wanda hijirarsa ta kasance yayi ne dan Allah da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa hijratu ila Allah sakamakon hijirarsa yana gurin Allah madaukakin sarki wa rasulihi kaga wato ba ku amalu ba tayar Allah amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna an gane ko wa rasuli kuma annabi zai gode cewa wa kai masa biyayya kuma kana ce jiratu ila duniya wanda yayi jiradin duniya yusibu saboda wata duniya da zai samu aw ra'atin yatatawwajuha ko dai ruwaya ko dai wata mace da zai aura ya fita yaki ne don wata mata kawai da zai aura fa hijratu ila ma hajara ilayhi sakamakon hijrarsa yana ga abin da ya hijira saboda dan wata kaje makarantar to shi kenan ladan ka yana gurin ta dan wanda kai kaza ladan ka yana gurin ta ba gurin Allah ba Allah ba zai baka ba domin daniyar ka kan kaga yana ji wannan hadisi yana cikin wato me ake kiransa abun nan din hadisan da ake cewa an gina addini guda uku ko biyar a kansu umdatu dini indana kalimatun ko musnadatun min kalami khairil bariya yake wujuruki shubuhati wa zahad wa dama alladhi alayka wa amalan nabiyya a jarin ibnu da kikilai da yawa wannan kaji wa ai zaka gani bai kida ne kawai sai tattare ma hadisan wujuruki shubuhati hadithun wa innal alala bayyinun wa innal harama bayyinun a ce a kan wayannan hadisa aka gina addini gaba daya in ka fahimce su sosai to za ka fahimci addini sannan kuma wanda duk da jima da wasu ne idan har jima inda na shi ba guji abu wannan mutane da ke bukan na mutane za su roka ba za ka ana gudun ka ba ba za ka yi waya a rejection ba a rika wane ne ba ba za a yi rejection ba domin an san ba maula za ka yi ba an bayyana da kyau ko yawa to yuhibbuka wa to yuhibbuka na suka ne za su ka baka da abu wannan na ka baka su karba domin baya ba ka kyauta wannan girmamawa ne amma ka roka ka ka zauna lafiya kuwa to shi ne yake cewa waja ma laita anika wani hadisi kenan da ma yuhibbuka ila ma la yuhibbuka sai ce wa amalan nabiyya shine wannan wanne sannan innama la amalu to kagan ka rike wani shi kenan umdatu dini inda la kalimatun musnadatun min kalami khairil bariya sai ce utruki shubuhat wa zad wa da'ama laysa yanika wa amalan nabiyya shi kenan to wannan yace a ma yukhadu min al hadith la amala maqbulun illa bi niyyatin salihah Allah baya karban aiki sai da niyya kyakkyawa na biyu hada alhadithu aslun bil ikhlas lillah wannan hadisi tuje ne innamal a'malu ba ko al'amalu ko al'amalu bi niyya saboda haka tuje ne wajen gina addini wajen ikhlasi ga Allah lauku ahliyatu niyyati salihah muhimmancin kyakkyawan niyya wa azmu fadliha da girman falalata haifu inna jami'al a'mali madari alamiya domin dukkan ayyuka an gina su ne suna tafiya ne akan niyya babu wadin gazu fil bahri babu da yake magana akan falalar yin wato yaki a cikin kogi eh falalar yaki a kogi anas bin malik radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala ummi harami binti milhan annabi ya kasance hadisin dan tabori ko yawa dan jamhuri ne ta gurguna hadisin nan ya kuma ta gurguna shi eh ai ai da hadisin da yawa annabi rashin kunya kenan irin wannan hadisin kawai bari ku ji hadisin dan Allah ne ya tsara ka mummunan fahimta anan in dai ba dama idza za a ji irin mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawhumi haka mutane biye ce sai ce annabi alayhi salatu wasalam ya kasance rukulu ala ummi harami binti al-an yana shiga gidan ummu haram binti al-an fatu da yamu wani ya shiga ta bashi abinci wa kanat ummu haram ta ta ubaidatu bin sani a lokacin ummu haram tana auren ubaidatu bin sani wa da kala alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa da amat wata rana annabi ya shiga gidansa ta bashi abinci waje ala sufri ra'sahu to kun ji gurin sai ta rika duba masa tana duba masa gashin sa da yazo sai faɗi wani abu wanda ya faɗa yana tun da yana girba abin da ya shuka an gane ko sai ce bana ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wassalam yayi bacci tun madda ya kaza sai ya farka a wannan lokacin wa huwa yadhaku yana farka sai ya rika dariya kana sai kace wa qultu sai nake wa ma yudhikuka ya rasulullahi me baka dariya ya rasulullahi kana ana ana ce min ummati uridu alayya guzatan fi sabilillah yace a cikin al'umma ta ne inda annabi alayhi salatu wasalam aka hujuro min da aka nuna min wata al'umma da ta fita yaki da daukar kalmar Allah na'am ko ke kana nasu min ummati sai ce wasu mutane ne daga cikin al'umma ta uridu alayya guzatan aka hujuro min da su sun fita yaki da daukar kalmar Allah fi sabilillah yarkabuna tabaja hadal bahri haka ne ko sun hau ai ta mace bi ba'ala wasa'a suna kan tsakiyar wannan teku mulukan alal asira sarakuna akan kargojin aw misalan muluki alal asir asira ta sarawi ko kuma kai ta ce sarakuna ne akan kargojin ga yaki za su amma kowanne yana ji da cewa lallai yana ji da kasaita قال sai tace fa qul ya rasulullah ud'u allah an yaj'alani minhum ummu haram tace ya rasulullah roƙa min Allah ya sani cikin waɗannan mayakan bada laha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya mata addu'a thumma wada'a ra'sa ya mai da kanta ya koma ya kwanta thumma sai kada ya kuma farka wa huwa yuzhiku yana dariya har yau ko ya zahaku yana dariya fa qul sai nace wa ma yuzhiku ka ya rasulullah da yake baka dariya ya ma'aikin Allah ta da shi ce nasu min ummati urdu alayya zakatan fi sabilillah wasu mutane da yake al'umma da aka nuna musu cewa sun fita yaki dan daukar kalmar Allah kama kala da awar kamar yadda ya fada a farko kalan sai tace fa qul ya rasulullah ud'u Allah an yaj'alani minhu ka roƙa min Allah ya sanya ni a cikin su kala sai yace anti min al-awwalin annabi yace kina farko farko kina cikin su ma a farko farko waɗanda za su yi wannan shahada faraki batil bahra bayan nan kuwa baiwa Allah nan ta hau kan koji fi zamani Muawiya ta bin Abi Sufyan an yi tafiya da ita an hau ta kan koji an ji an dawo zamanin Muawiya dan Abi Sufyan basuri an da batiya bayan an fito ta hau kan dabbar ta sai ta faɗo daga wannan dabbar ta hina kharajat min al-bahr lokacin da ta fita daga wannan kogin ba ana kace Allah ya dauranta alƙawarin da annabi ya mata cewa za a wato tana ce al'awali na to gaji Allah ya amsa saboda haka ta hau kan kogin ta dawo Allah ya dauki rayuwarta wannan ita ce ummu arab kala ce gogoje ta annabi alaihi salatu wasalam amma ta wajen jayewa gogo annabi ce dan Allah ko da irin wayan abubuwan ba kai duruwa amma ya rika faɗa kalmomi mara takin yi ba da wanda ke jide magana yar uwar musulmi ce sannan gobban ana san mali ta ga ba Allah masa ce amma ya rika faɗan maganganu ba iya wannan kan ko kai ya ake ba sai kamar ki haka ba amma sai da ya rika zaro maganganu yana faɗa gashi nan yana girba ai har yanzu ba ma jin ba ma nadama ko daya sai to wannan jini babu bayani shuhada babu da yake bayani akan shahidai ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama bainama rajulun yamshi bi tariqin wata rana wani mutum yana tafiya akan hanya wajada kusna shaukin ala tariq sai ga wani reshe na kaya akan hanya fa karahu sai kautar da shi fa jakarallahu lahu sai Allah ya gode masa فغفر له دنه غفر كامر ثم قال سنه يتي الشهداء خمس وسن جوا خمسة كي شهيدai guda biyar ne almad'un wanda ya mace sanadiyar annoba ba wanda aka soka ba eh rabin islamiyya kenan yau zai ce wanda aka soka wanda ya mace sanadiyar annoba Allah ya yabe mana wal mabdur da wanda ya mace sanadiyar bakin ciki am ciwon ciwon ciki wal jariku da wanda ya girme a ruwa wa sahibul hadami da wanda rami ya afka masa wa shahidi fi sabilillah da wanda ya fita yaki dan daukar kalmar Allah duk wayannan shahidai ne dalilun ala fadi ma yukhadhu min al-hadith dalilun ala fadilati izalati al-adha an tariq wannan dalili ne akan kawar da abin da yake mai cutarwa ga barin hanya wa annahu sababul li dukhulil janna dalili ne na shiga aljanna mafhumul mukhalafa ba wanda ya kawo abin da zai cutar da mutane fa dalili ne na shiga wata kenan shine mafhumin bai zuwa ya kashi a hanya wai shi almajiri ne bai zuwa duk ba ruwan Allah da almajirar ka Allah ka ɗebo mola ka ba ka tafi ka zuwa kofar gida ko a hanya duk duk kun fara wannan hadisi kun fara bayanu anwa'i mimman yastahiquna ajran shuhada an yi bayani akan nau'o'in wanda suka cancanci shahada a shahadatu nawan akwai haqiqatu wa hukumiyya kuma ana da jini malik an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ad-da'unu shahada mutum ya mutu ta hanyar annoba shahada li kulli muslimin ga kowane musulmi عن المجيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين النبي عليه الصلاة والسلام يقول mutane ba za su guje wa daga cikin al'umma da suna masu rinjaye akan waɗanda suke koma bayan su hatta ya ce wa amrul lahi har kiyama ta zo ta same su al'amarin Allah ya zo ya same su wa hum zahiruna suna masu rinjaye akan wannan abin da Allah madaukakin sarki ya dora su an muawiya bin sufyan radiyallahu anhu qala سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من امتي امه قائمه بامر الله annabi alaihi salatu wasallam yace wata al'umma ba za ta fice ba daga cikin al'ummomin wato a tana tsaye daga cikin al'umma ta tana tsaye akan umarnin Allah madaukakin sarki la yaduruhum man khazala duk wanda yake kan tabar da su bare cutar da su ba wala man khalafa ko wanda ya saba mu hatta ya ce wa amrullahi wa hum ala dhalik har al'amarin Allah ya ji uye kame su suna kan wannan gaskiyar ta an gane ko su je ce ne za mu koya akan wannan hadisin shi ne fito da mayu hazba an gane ko sai babu safar kida'atu min al'azab babu da yake magana akan asabar lalle tafiya wani yanki ce ta azaba tafiya ba idan mutum zai tafiya ko a jirgi ne to wani yanki ne na azaba wacce babu ta'jilul musafiri ila ali da kuma an so wato ta'dilul musafir ila hali ba da kaba'i shi kudi mai wai lokaci Tara hadisi nawa mu karanta ko yawwa sai ce ba da kaba'i shi kudi bayan ya gama al'amuransa عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر بدعه من العذاب ita tafiya yanki ce ta azaba yamnau wa ahadukum da'amahu wa jarabahu wa nawmahu kun gani mutum yana hana kansa abincin da ya samu ci a gida in ya tafiya ba dole ya samu irin sa ba wa jarabahu da abincin sa wa nawmahu da inda yake kwanciya yanzu karama karama ke ko aikin hajji gaje ba ka gani mutum ya fitan dai ba wai dawowa ya hotel ba a wannan guraren sai hakuri kawai yawa fa idza qadana amatahu idan ya gama al'amuransa wa yu'ajjilu ila ahli to yi gaggawa ya dawo da ka gama abin da kake ke sauri ka koma gida domin iyali kamar suna bukatar yawa to bari mu ba sai mun biya ba yau kasbadan kan mu tsara lokacin da yawa babu karahati tsoro babu da yake magana akan an ki an kiyo mutane su afko shi da tsoro an gane ko yawwa mutum ya zo ba da to ba tsammani wa huwa dukhuli laylan gashi ya fasara shine mutum ya dawo iyalinsa da daddare liman warada min safari ga wanda ya dawo daga tafiya abun nufi ka dawo da kawai ko da daddare ne zaka iya dawo amma ka dawo ba sanarwa shine abin da babu yake so magana ya kamata ka sanar yawwa na'am a lokacin ba waya ne rafe ne yanzu ba sai waya wani mutum ya kwana ta sha dawo kan kwana ta sha a lokacin ba waya ne gaskiya amma an sa ko zai zo sai a sanar tun daga tsohon mu kun taho awa biyu ne daga kaduna zuwa nan ko biyu da rabi misali sai a sanar gobe za mu taho za ku taho kuma yanzu mun shiga mota sai a kinta ga dalili bari ku ji dalili a hadisin أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله النبي أكد انتبايا أبقوا وإيالنسا فجدري قال لا يدخل إلا قدوة أو عشية النبي بايا يزوم مجزي لسلسة ko kuma da yamma amma baya mutu shiga dare to yanzu ko ta daren za ka tunda makaruhi ne sai ka darar ba laifi bane za ka iya zuwa da dare amma kar kai mutu ba ku tattar an jabir bin abdullahi rabi ko kwanan nan na raba wata rigima akan wannan shi yana ta bayanin cewa dole sai na biya muku ran dawo kaza yawwa ala lakalli ai akwai dalili an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ma kana an karbo daga jami'a abdullahi allah ya kara musu yadda yake kafan na ma annabi sallallahu alaihi wasallam min gadwa mun dawo shine kafan na abi ma ana raja'ana mun dawo da annabi alaihi salatu wasallam daga wani yaki falan ma da abna da da kula yayin da kowa ya tafi shiga gida kana sai annabi ya ce amuru kai guda daga kowa ya tsaya hatta da tadkhulu layla aiki ja'an an bayyana da ku wato hatta tadkhulu layla ku bari je dare yayi kun ga abin da yasa nayi magana da su cewa ba daren aka hada ba ga dalili ga hukumi ya duru ba a yi laifi wujudan wa adaman gajina sai ce ni kai tamta shi da kyaisa domin wanda take a harbi kai ta kirka gaji da bidin wanda take warga kai ta kirka shi da kyaisa a asa azbara da ake wada mutum a warga kai kai a warga wannan zaka zo ka tarar wani yaron ma yayi kugu ga bodin can ba dauke ba ga abubuwa ko ina an tarwata domin yawanci mata in ba ka gari ba ba ta mai da hankali wajen yin abubuwa abinci ma ganda ake za a iya yin da safa a ce an dare ku je ku ba amma tsira nan ba za a yi ba an fahimta to kar ka zo ka ga abin da idan ka baya so wa tattahidan mubiba kaji sannan kuma wanda aka dade ba a nan ta gyaran mara shine wato al istihdath gajin marata da na ambata ta ake shine tattaid al-mujiba shine al-mujiba ai tatta'mil al-hadida fi izalati sha'r wanda sarkai sarkai baka ganta ba yanzu ta gyara gajin da yake cikin da wanda zaka iya kawowa kafin ka ka zo wannan shine tsarin musulunci musulunci yana da tsari abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana na'am mun gaba da wannan kitabu za mu ci za kitabu sai da wani za ne tajan karatu dan ICT yau ne muku kuce mun gara minti bakwai amma dai bare da aka kammala wannan cewa yayi bayan sallama shin da Allah ya kamata ya halatta ayi alkunuta akan musulmi mai hali mara kyau in dai alƙulutun za ka yi da Allah ya shirya shi ya halatta amma na tsitsi ne wanda bai halatta ba eh ai akwai alƙulutun da muke da azumi ko ko na wuce ne wannan addu'a ce sai ka yi wannan in wannan ne dan Allah ya shirya shi ya halatta amma na tsitsi ne masa wannan bai halatta ba wannan kuma ita alƙulut eh idan za a yi kunutu a karatun a sallar da ake yin karatu a fili ake yi ko a goyi ko a wace ta fili ko ta goyi kuma sannan a yi addu'ar a bayyane kamar yadda za ka ji a watannin bayan an yi wa alkunutu na na isra'ila ya ko to irin haka kuma kowace sallah an ce sati mai zuwa babu karatu ai banda wannan majalisar banda wannan majalisin eh na faɗa cewa za mu tafi dawa amma ya shafi ɗan majalisin a juma'a asabar lahadi sun faɗe ya shafa ya Allah insha Allah ranar lahadi ranar alhamis kuma muna da lacca da zamu yi akan aure ji da malam gani masallacin jera insha Allah ta'ala akwai a game da muka faɗa ɗaurin auren bayan an tattaura na yan uwa kuma wanda ya rage mana yanzu akwai taki ne zuwa daura auren malam Aminu Abdulrazak malam Kawu ranar Juma'a a masallacin Zera ɗaya da rabi sannan akwai na malam Ahmad Muhammad Tahir ɗaya da cikin jami'an mu na ICT za a yi dauran auren su kuma ranar Lahadi sai ɗaya da cikin malam Zakara cika malam Rakib Bunyaminu shi ma za a daura auren sa a Usman bin Affan karfe 11 in sha Allah duka ranar Lahadi to muna yi musu fata alkhairi waɗanda aka dan daura kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da albarka Allah ya ba su zuriya tayyiba waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon gunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsohon ka madaukaka Allah ka biya kowa bukatun sa na alkhairi muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa da tsohon ka madaukaka waɗanda suke mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mujja Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunayen ka kyawawa kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da dajin hankali Allah ka wai da su saukan muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsofin da matsaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka yi mata lafiyan mu iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka tukan su da gafara dan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa matasan mu Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madidiciya kuncin rayuwa da talauci da ake ba ma dake Allah ka yayi mana Allahumma amina fi awqanina wa aslih ummatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين اللهم اجد دعاءنا ودعاء من ومسانا بدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ان شاء الله قناتنا gobe a samun da na izani na na yauko amali da yi. Ariya. Amina.